الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحم يرحمه الرحمن تبارك وتعالى ويرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إن أقول لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم به وعزلتموه وعقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
وقال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى wato wannan ma amara yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarni da hirzin misaki da cewa lalle musulmi ya tsaya ya kula da alkawari zakara nasara da nun isra'ila misakan sai yawa da wannan da an batun yanda banu isra'ila suka warware nasu alkawari wa ma halladihi da kuma sakamakon da suka gani abin da ya saukar musu akan warware alkawari ta'aziran lissani'ina don a ba da tsoro ga waɗanda suke sauraro a wato ya cewa lalle a guje warware alkawari warware alkawari ba abu bane mai sauki wajen Allah tabaraka wa ta'ala a duba kala ubangiji subhanahu wa ta'ala to bi kaulihi da fadin sa ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yake wala kada hazallahu hakika ubangiji ya rike nisa ga bani isra'ila alkawari akan bani isra'ila Allah ya rike alkawari akan bani isra'ila don yi abu duhu cewa lalle su bauta masa lalle ne su bauta masa wala turku bihi shi a kasu tare da wani abu da shi lalle ne su bauta masa kasu tare da wani abu da shi waya amalu bi mafi taurati kuma lalle su aiki da abin da yake cikin attaura su aiki da abin da attaura ta kunsa fa nazaru amma a maimakon su haka sai suka urware wannan alkawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya karba a gare su wa ba asna min a fi iltifati wato ne ya kunshi iltifati an gaibaki daga gaiba aka dawo hidaba lakam na min musulmai ashirin na kima mun sai da zababbu masu kula da jama'a su goma sha biyu a cikin banu isra'ila a cikin banu isra'ila ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sai da mutum goma sha biyu wato daga kowace kabila mutum daya kafila wanda shi ya lamince da cewa lalle zai tsaya ya tabbatar mutanensa suna aiki da tsarin da Allah ya dora su akai ya mur qaumuhum zai umarci mutanensa ko kafilan bi amri qaumihi gyara ne baba mace bi amri qaumihi wanda yake ya lamince bi amri qaumihi da muta da lamarin mutanensa kowanne ya lamince da lamarin mutanensa min kulli sujin najibu akwai nabili daga kowane kabila daga kabilun isra'ila goma sha biyu ya kunu kabilan alaƙar rufi zai lamince mutanensa bil wafa'i bil uhudi ko bil wafa'i bil ahadi cewa lalle mutanensa za su cika da alkawarin da ke tsakanin su da Allah sai su katan alai dan amintar da haka din gare su hina umiru yayin da aka umarce su mai masiri ila karitin jama'ila da tafiya zuwa alkaryar manyan mutanen nan masu jin karfi da sham a ƙasar sham biyu jahidun don su yaƙi da su wa yi huri don su fidda su su fidda su daga ƙasar ƙwal Allah da ubangi ta baraka ta lafi da su in ni ka tafi ha lakum jar na kaddara wannan gida fa garin mutanen nan masu ji da karfin nan garin ku ne ku za ku gada ku je ku fidda su na ku ne wa qala la ubangiji subhanahu wata'ala yace da su inni ma'akum hakika ina tare da ku bil auni wan nasri da taimako na da taimako na dai da kamtum salata wallahi in dai kun tsaye da sallah al mafrurata sallah ta farilla wa ataytum zakata kun ba da zakka al mafrurata alaikum wanda aka faranta akan ku wa amantum kun yi imani bi rusuli da manzannina jami'an gaba daya wa azzartumuhum kun girmama su nazartumuhum kun taimake su wa qararkumullah qara sanan kun ba da bashi kun ba da rance ga Allah tabaraka wa ta'ala rance kyakkyawa bil infaqil mandubi fi sabilihi yanda ku tsaya ku ciyar ciyar wadda ake so akan taimakawa tsarin Allah tabaraka wa ta'ala to lau kafiran an kun sayyi'atu wallahi zan kankare munanan ayyukan ku daga gare ku kinayatu wannan kinaya ne ne zara tilkabi daga cewa za a fitar da azaba daga gare su walau tilannakum wallahi zan shigar da ku jannatin aljanna tajri min tahtiha al da koramu ke gudana karkashin ta kinayatu wannan kinaya ne an isa da sawabi daga sada lada cewa za a sada ladan aikin da kuka yi kyakkyawa zuwa gare ku ba wani abu a ciki da zai tozarta kamar kafara to fa man kamar ba da zalika minku wanda shi ya kafirce bayan wannan alkawari bayan wannan yarjejeniya da aka yi da shi a cikin ku duk wanda a cikin ku ya kafirce bayan wannan fakarar Allah sawa a sabil hakika ya bace hanya wadda take madaidaiciya ya bar hanya madaidaiciya a da tariqal mustajima ya kuskure ta farki wanda yake madaidaici fabi ma na karihim فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية حبسون الكلم عن مواضعه ونسوا ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تقبل على طائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين
ubangiji la'anna yahudawan bani isra'ila mun la'ance su abadna mun nisanta su min rahmatina daga rahaman mu wa ahannahu mun wulakanta su ilmas yauta aka kisse su aka mai da wasu a cikin su gurai wasu aka mai da su aladu warar da jizyati a baka sa musulmi suka tsora jizya a kansu ne ya jawo musu wannan bima na karhin nisa ga saboda sun warware wannan alkawarin nasu da al'umma in ta warware alkawarin da ke tsakaninta da Allah to ta ko dai a gabayanta a duniya ya zama a ɗauke ta ba gaba ɗaya a halakar da ita ko kuma a batta amma ta koma kamar an gabayan nata ta zama kaskantacciya sai dai wata ta juya ta shi yasa koyaushe hanyar girma hanyar ɗaukaka a dawo a yi riko da alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala a tabbatar an cika alkawarin Allah in haka haka da wannan ne za a buwayi duk wani abokin gaba duk mai cewa zai takali musulmi da fada don aka tsaga riko da alkawarin Allah to an fi karfinsa amma matukar ba a yi haka ba to ana cewa ana musulmin amma sai a ta ganin abin da ba daidai ba kada a dauka za a rore alkawarin Allah Allah ya kyale a zauna kawai duka ta zibin rusuli da suka karta manzannin nan ba da Musa bayan annabi Musa wa katlim suka kashe wasu ma a cikin su wa nazil kitabi wa ra'a zuhuri suka jefa da taura bayan bayan su ma'ana suka ji yin aiki da abin da suke cikin da suka ji yin aiki da abin da yake cikin da wannan ya jawo muka la'ance su wa ja'alna qulubuhum muka sanya zukatan su qasiyatan ke kasashiya salibatan tayi sandauri la tanilu bil ayati ba ta tausasa dan ji ko ganin ayoyi da abin da suka gani ba zai sa zuciyarsu ta taushe ba in Allah ya nufi damin halakar da bawa sai a dora shi kan irin wannan ya zama zuciyar tasa a juye ta ya ga dalilin da zai riko da shi amma ya kasa rukon da shi saboda me ba hankalsu ba a haska masa wannan dalilin a zuciyarsa ba yuharifuna al-kalima suna jujjuya kalmomin ubangiji an mawari daga inda Allah ya aje ga inda Allah ya ce subhanahu wata'ala amma sai su musanya su nuna cewa magana ta Allah ba nan take nufi ba irin yadda ake samun magadansu yanzu a cikin al'ummar musulmi magana ta Allah tabaraka wa ta'ala a ta mata tawili yadda alfazazi yake faɗa a shirya ri'ayatu haƙƙin layi haƙƙun a ra'atahu bi tawili nassin aw bi tarhihi zahiri ko yaushe nassi ya zo ma akan cewa lalle ka tsaya tsayin daka game da lamarin Allah ka fi kowa yi masa tawili ka sanya za ka yi masa tawili ai abin ne ai zamanin ne ya za a yi ai za a Allah ya san yadda za a yi shi yasa hayyace kai din hayyace kai riko da shi din suna juya kalmomi daga wuraren ta inda aka nufa da ita bayanu duka soci hannun bayani ne ga kasar zuciyar tasu wanda su sun bar hazzar rabo min ma zukiro bi daga abinda aka gargade su da shi abinda aka tunatar da su su kula da shi fi taura ta cikin attaura wajen ci ba a yi muhammadu na gaban annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ولا تزال تدل على هائلة منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم باك بشوا بما يأتي من الزمان أتي أبن زي زونا قبنا لك الزمان قابل النبي صلى الله عليه وسلم أنا مكانا نيقى النبي أما إرو وانا ما malamai da yawa suke cewa ɗauka ko da yake an yi amfani da lamirin muhaɗa ba amma ba ana nufin mu'ayyani ba ya zama ana nufin umumi ko yaushe ko kai waye in dai da hankalinka da fahimta kan za ka zauna da yahudawa sai ka ga ha'inci daga gare su in dai za ka tsaya ka lura da lamarin ba yahude to ba na za a iya kai sai ka ga ha'inci a cikinsa ko yaushe ba yahude neman kafa yake ta ake ya yi ha'inci ba sai zamanin annabi ba ba sai zamanin sahabbai ba a koyaushe har yau har gobe haka tsarin yahudawa yake da na karin ahadi tabkarori alkawari wa gairihi da waninsa lianna zalika adatu abai domin wannan abin ba wai faro ba ne a gare su gadarsa suka yi haka makafatansu mahaifansu suka yi wa ha'inatin ha'inatu masdaru masdari ne an wasu mutsuli mukaddarin ko sufa ne ga mukaddarin kafin kafin ha'inatin wato kamar ana nan an ce siffa ne ga mukaddari wala ta zalu taddali'u ala firkatin ha'inatin masdari yakan zo kaɗan da awan fa'idatu kamar irin su akibatu su afiyatu amma bai cika yawa ba wasu malaman ta suke cewa irin wannan ma gaba ɗaya da yatsun hannu ma sai ka lissafa su yan ba su kai goma ba balle har su to ko ta ha'inatin din yana cikin irin wa'annan kenan ko ko a'a an shafe man'utin ne aka banna a tinsa yadda dan malik yake faɗa a alfiya wa ma min al-man'uti wan na'ati ukil yajuzu hasuhu wa fi na'ati ukil to shi sa salin ibada kenan la ta za ta dalu ala firkatin kha'inatin min ko shi ba a raba samun jama'a mai ha'inci a cikin yahudawa illa qalilan min in kaga masu kawa da alkawari a cikin yahudawa yan kaɗan yan tsiraru ne wannan aslama su ne wanda suka yadda suka musulunta wanda koyaushe don karfin musulunci hatta a cikin isra'ilan ta yanzu akan samu masu musulunta wani da ya bincike ya samu banu isra'ila yahudawa wanda suke asalin yahudawa ne a yanzu sun kai fiye da dubu goma wanda suka shiga musulunci daban-daban don karfin musulunci babu an ya rasulallah amma abinda za ka yi musu ka yafe musu ta jawon an zambe ka bar maganar rikan su da laifukan nan na sosa ka yafe musu a arif ka kau da kai daga gare su bi tarki muqatabati wato arif din alifin ya kamata a ce an masa tashin alhamza tunda aliful qadimi bi tarki muqatabati da barin raraukan su alal hiyanati dan sun ha'ince ka inna lahibul muslimin hakika ubangiji yana son masu kyautata aiki bizalika ta fuskar yafewa in an cuce su wa gairihi da wani sana daga hanyoyin kyautata aiki hanyoyin kyautata aiki yawa ne da su ɗaya daga cikin manyan hanyoyin kyautata aiki shine a cuci mutum ya yafe wala man sabara wa gafara inna zalika lamin azmi lumuri
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ونقلتوا فلذو حظا مما ذكروا به فأمرينا أورينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم من جديد mun riƙe alkawari irin yadda muka riƙa a kan banu isra'ila kan yahudawa kamar azna alal yahudi kamar yadda muka riƙa musa yahudawa a mun riƙe irin wannan alkawarin ma daga waɗanda suka ce su nasara ne masu cewa su ma nasara ne to Allah ya yi alkawari da su cewa lalle su tsaya taimakawa addinin Allah su tsaya musu tsarin Allah tabaraka wa ta'ala aikatabna alaihi mun rubuta musu tawakkil injili a cikin iljina an yi minu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa lallai su ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yanda hatta injilar da yake sun musanya ta amma a yanzu tana nuna ishara zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta kunshi gurare cewa da suke nuni zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai su hazami ma zikiruri amma sai suka mance wani bangare daga abin da aka tunatar da su shi wa na ƙarul misa ga su kawarware wannan alkawarin fagarai na bai na humul adawat wannan ne ya sa muka tuna gaba tsakanin su wal bagara a da kiyayya ya zamo ga su suna da wasu dukan su nasara ne amma kiyayyar da take tsakanin su ta kai inda ta kai ila yau kiyama haka abin yake ta tafiya har zuwa ranar alkiyama a kullum sai ƙara rarraba suke ana samun wasu jama'un daban masu cewa nasu ne ga iri daban-daban irin su jehova jehova witness da makamantansu wanda da can asalin ma babu su a yanzu ne ko 'yan shekaru kaɗan da suka gabata suka fara bayyana wanda suke ganin duk sauran ma nasaran ai ma ba akan gaskiya suke ba su ne akan gaskiya bitabrika suka rarraba nasdoriyatan zuwa nasdoriya wato cewa shi annabi isa su nasdoriya sun gudunce cewa annabi isa yana da bangare biyu akwai bangaren zama wasu wai allah akwai bangaren da yake mutum wai ta mahaifiyarsa ta haifi bangaren mutum ne inda yake mutum ne amma wato suna ganin ayi ta yi a samu imtin zaji ko cakuduwa tsakanin ubangiji da halitta ko da mutum wato har yanzu irin wayannan suna nan galibi a kasar iraki da kuma gefen iran a cikin kasar iran wai abubiya akwai kuma wayanda suke ya abubiyawa ya abubiyawa wanda su kuma sun fi yawa a misira da habasha da wasu gurare wato na kudancin sudan kudancin sudan to asalin duk nasarar wajen ya agobiyawa ne ya agobiyawa ne to wa malkaniyatin da kuma waɗanda ake kira malkaniyawa wanda ake kira malkaniyawa su ne wanda su mutanen rum suke kai a kai da ma mafi yawan nasara duk sun danganta ga wannan malkaniyawa da kullu firkatin kowace jama'a a ciki tuka firul ura tana dangana ɗayan ga kafirci aw bainahum wal yahud ko ko muka rura gaba tsakanin su da yahudawa wasu kai na biyu hular tsakanin su na ruwan da sannu ubangiji zai ba su labari a lahira da abinda suke aikatawa sai ja zihim alaihi za su da su a tambaye su me ya hujjar ku kan kudurin ce me ya hujjar ku kan abin da ku aikatawa Allah zai musu sakayya akan duk wannan ya على الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
جاء أهل الكتاب من جديد ياكو وان أكبا والتاب اليهود والنصارى واليهود والنصارى يهود والنصارى قد جاءكم رسولنا حقيقة manzan ya zo muku muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne ali muhammad sallallahu alaihi wasallam yi bayyana da ku yana bayyana muku kasira da yawa mai makunan duhunan da littafi daga abin da kuke boyewa na daga littafi a taura a taura wal injili da injila ka ayatin rajani kamar ayat jifa cewa idan mawasani ya zina a jefe shi wanda da ko duk kun yi kumbiya kumbiya kun boye ta to manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da fito da wannan wasfati alaihi salam da sun manzo alaihi salam wa bisharati isa bi da cewa annabi isa ya yi albishir da cewa ga manzonin yana nan tafi yadda aka faɗa a suratu sabbi wa mubashiran bi rasulin ya ci min ba ji tsoho ahmad wa ko an kasir yana kyale jewa daga bannar da kuke min zalika daga wannan fada bayyana ko baya bayyanawa izanar da kun fi maslahatu matakar dai ba wata maslaha a cikin bayyanawa illa tira hukum in ba cewa zarar a kunyata ku ba ko illa tira hakuntun da wato mun kaɗe da sun suna ya sa ina su ba ya fi kyau in lafira hako in ba kunya tafi ba kunya tafi kawai za a yi aka bayyana shi dajja akwai to kaja akwai min Allah in ruka ke ka haske ya zo muku daga wajen Allah ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kitab da Qur'ani mubin wanda yake mabayyani يهدي به الله به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم yakin tsoron yana cikin sunayen manzo kenan sallallahu alaihi wasallama wanda yake sun zo a qur'ani ya hadibi illa da ubangiji yake shari'a da wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ko da wannan qur'anin manitta ba a riwanahu dukkan wanda yake ya bi yaddar Allah wanda yake ya bi yaddar Allah bi an amana bihi ya zama ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da qur'ani wata ba a martarahu ya bi abinda ya yadda da shi min addini na daga addini rudin ya koma kan nurin din ne ko ya koma kan kitabun mubin wato inda ya bi yaddarsa in kai abinda qur'ani ya yadda da shi to Allah zai shirye ka ko kai abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yadda da shi to Allah zai shirye ka subul salami tsari na kubuta ruqas salamati hanyoyin kubuta wa yukhrijuhum Allah yana fitar su min zulumati daga duhai al-kufri shine kafirci ila nuri zuwa haske al-imani haske na imani ke izini da nufin sa dira ke da nufin wani subhanahu wata'ala wa yahdihim ubangiji yana shirye da su ila siratal mustaqim zuwa tsari wanda yake madaidaici dini da islami wanda shine addinin musulunci bi an sun ce haka dinu soyin suke amma dai amana hudun ba daidai ba ne amana bihi ne to
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير daga kafar allazina qalu wani zai kaje ka wa'annan da suka ce inna allahu huwal masih ibn maryam wai allah subhanahu wata'ala shine annabi isa dan maryam kuma da yaqubiyatu min nasara sune yaqubiyawa a cikin nasara su ba su faɗa wannan magana to masu faɗan magana nan da karka fara hakika sun kafirce ba san Allah ba ba Allah suke bauta ba Allah ba shine annabi Isa dan Maryam ba annabi Isa dan Maryam bawa ne na Allah bawa ne na Allah kul ce ne da su fa mai mulku min Allah shay'a wa zai iya kare muku wani abu daga azabar Allah ko wa zai iya kare wani abu daga azabar Allah ayat fa min azabillahi shay'a wa zai iya kije wani abu daga azabar Allah in arada idan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nufi an yi hulikar masiha na maryama cewa ya lakata annabi isa dan maryama ummahu da shi da mahaifiyar ta sama wa man filari jami'an da baki ɗayan wanda suke cikin duniya ma gaba da in allah ya so ya iya halakar da kowa sai wa ne kuma ala adam da zalika ba wanda yake ya isa ya ce ba zai bar allah ya haka ba walau kana almasihu ilahan da ku annabi isa allah ne na kadara ala zalika da ya sami iko bisa haka da ya sami iko bisa ya kare kansa amma wanda bai da iko bisa kare kansa ko a injilar tasu yadda suke faɗa ai akwai inda wani yake cewa ya ubangiji na ya ubangiji na ya za ka kyale ni kakka kyale ni tare kenan ashe ya nuna cewa shi ba mai iko ba ne komai na Allah ne tabaraka wa ta'ala shi yasa ya za a ce shi Allah ne walillahi mulku samawati wal ardi laki dai abin da yake mulkin samai da kasai din na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ya halku ma sha Allah na halittar abin da ya so kai fa sha biyan da ya nufa wa min zalika Isa wa ummuhu yana daga abin da ya nufa ya halitta din kuwa annabi Isa da mahaifiyarsa annabi Isa halittarsa aka yi inda aka halitta dukkan halitta mahaifiyar annabi Isa halitta ta aka yi yadda aka halitta baki ɗayan halitta wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne akan komai wa min zalika halqu Isa yana daga abin da Allah ya da iko a kansa halitta annabi Isa min gairi abi ba tare da uba ba wa qalat lahu قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم فلعنتم بشر ممن خلق رسول من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود يهودا واتسي وسوني ‘ya'yan Allah su ne masoya Allah shi yasa suna da matsayi wai na musamman a wajen Allah yadda ya kama da matsayin da ɗa yake da shi wajen uba shi yasa Allah ba zai musu azaba ba ko ma an musu azabar iyaka daga gun kwanuka ne haka ma nasara suka faɗi wannan ai kullum min kowanne daga cikin su ya faɗi irin wannan magana cewa na hannu abna'ullahi wasu 'ya'yan Allah ne aika abna'i ai kamar ‘ya'yan Allah suke bilbon a wajen kusaci wal manzilaci da matsayi wa hoka amina wai Allah kamar uba yake gare su fil rahmatu wa shafaqati a wajen tausayawa da tausayawa wa ahibba wa su ne masoya Allah ya annabi annahum yarawna li anfusihim hana alaman siwa abinda ake nufi da wannan yahudu suna ganin sun fi kowa nasara ma suna ganin sun fi kowa wato suna ganin akwai fifiko da suka kunsa a kan wani wanda wannan mu al'umma musulmi sai aka hana mu daga cewa a'a mu tsaya ne ake kyakkya mu daina duban ko mu daina cika baki cewa ai mun fuwa ne ko mun fuwa ne Allah ya ce wa nasa bi amaniyukum wala amaniyi ahlil kitabi magana fa ba magana cika baki bace ka iya gama cika baki cewa kai na Allah ne kai ne ne kai ga matsayinka amma in ba aiki kyakkyawa kai ba to za ka tsira wajen Allah ba man ya amal su'an yusbi wala jillahu min duni lahi waliyan wala nasira suka ce wato bi sababi aslati mil afarin abin da suke ganin kansu da wannan matsayin saboda suna da manyan magabata hatta da bi da azini amsim ila hadhihi maqalati har a ƙarshe ƙoƙarin da suke su nuna girman kawunansu suka kai zuwa faɗar irin wannan magana suka kai zuwa faɗar wannan magana ba aka zama humullahu bi qawli Allah ya karanta su da yake wato kuma duk wanda ya zo daga baya yake ganin shi dan ya bi wani tsari shi kenan ai ya kai wani matsayi can da ba ma sai ya tsaya ya bauta wa Allah ba ko ta zuga mutane ba sai an tsaya an bauta wa Allah ba ai duk wannan hijabi ne to ya bi tsarin wayannan yahudu da nasaran sanin Allah ga wanda ya tsaya bauta wa Allah ne wanda duk bai tsaya bautar Allah ba to bai san Allah ba wanda duk bai tsaya bauta wa Allah hakikanin bauta ba to wannan bai san Allah ba yasa wanda zai ta shirme a rayuwa ya dora wasu a kan su yi shirme amma kuma daga bawa ya ringa tunkawo da cewa wai aidan ya kai wani matsayi ne a sanin Allah to ƙarya yake yadda junaidu yake faɗa da aka ce akwai wasu da suke da'awar cewa su sun kai wani matsayi na sanin Allah wanda ba ma sa bukatar a ce sai sun yi sallah ko sun yi ibadu ya ce waɗannan ko sun samu saduwa junaidu ya shiru ya ce kwarai sun samu saduwa amma da wuta wasalu walakin ila sakara ai sun samu saduwa sai dai zuwa sakara ya ce wa wallazi ya firko waye zani a sanu halamin haulai ai wallahi wanda yake yin zunubi ma amma yake ganin cewa zunubi yake ya fi kyan hali fiye da wayannan wanda duk yake ba za su yi bauta wa Allah ke ganin bauta wa Allah ba wani matsayi yake da shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa matsayi wajen Allah amma Allah abin da ya faɗa masa wa abudu rabbaka ta ya ce kalle jinu wa abudu rabbaka ta ya ce kalle jinu fasaddi ya amir ta ko kun min sabi wa abudu rabbaka ta ya ce kalle jinu sannan wani yazo daga baya ta aiki ya kai matsayin da ba sai ya yi ibada ba ba sai ya yi sallah ba ko ba sai ya kiyaye abinda Allah ya hana ba wai ai ya kai wannan matsayin wajen Allah to ga waɗanda ya gada kuma inda Junaidu ya faɗa ne wasalu walakin ila sakara Allah ya karanta su bi kaulihi da yace fakul ce ne da su ya Rasulullah falim yazukum bi dhunubikum me yasa Allah yake muku azaba in kun ce matsayin ku kenan wajen Allah amma me yasa ku ce Allah ya muku azaba yanda sauran mutane ma in sun yi laifin ake musu azaba ya ci a cikin ku akwai wanda aka kirze suka koma kurai akwai wanda aka kirze suka koma aladu bai matsi ta kirzewa wannan da wuta ayyaman ma'adudatan ala za'amikum cewa ai wutan ma kun yadda za ku je illa iyaka kuke cewa wani yan kwanuka za ku domin ku nasa ne ba sai kyale kuma ma gaba ɗaya ba za ku je wutar ba balan da basharumin ma halak ku kam je ba wani abu bane mutane ne cikin wa'irin mutanen da Allah ya halitta Allah ya halitta jinsosin halitta iri daban-daban a cikin su akwai mutane to ko dinnan ma jinsi ne daga cikin mutanen nan da Allah ya halitta min albashari a cikin mutane lakum ma lahum wa alaikum ma alayhi duk irin abin da suke da shi na haƙoƙi kuma kuna da shi irin abin da ya hau kansu kuma to kuma ya hau kanku ya gafiru liman ya shawo Allah yana yin gafara ga wanda ya nufi masa gafara wa yi azubin ya sha yana yin azaba ga wanda ya nufi masa azaba mu'minan kana au kafiran daidai mummuni ne ko ko kafiri in lam yatub idan dai bai tuba ba in dai bai tuba ba au kafiran in lam yatub akwai in a wajen ko in lam yatub idan ba bai tuba ba wanda ya tuba to shi wannan Allah ba zai masa azaba ba Allah ya faɗa qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa to walillahi mulku samawati wal ardi illa min tu wallahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasai gaba ɗaya dinnan Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su bi halukuma to wailal masir a makoma zuwa gare shi ne almarji'u makoma fa jazi kulla ahadin an amali zai wa kowane mutum sakayya daga aikinsa يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب يا قوة عند أكبر والكتاب يهود النصارى قد جاءكم رسولنا حقيقة من ذم يازم محمد صلى الله عليه وسلم شين أنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم أنا بينا مكم شرائع الدين فارس علينا الدين ala fatratin min rusul ya zo muku ko bisa yankewa daga manzanni bayan an sami yankewa daga manzanni in ji da'in minhu yankewa daga resu a hawaja ma ya kono mafi bukatar yadda ake kasancewa zuwa zuwansa littakuduhu a azama ni'imatin dan ku lissafa shi mafi girman ni'ima da Allah ya muku ana ana cikin halin ba manzo ba komai ba a san shirya ba sai ga Allah subhanahu wata'ala ya aiko cikamakin manzanni jagoran su sallallahu alaihi wa sallama izlam yakun bainahu wa bain isa rasul dan tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi isa ba a yi wani manzo ba wasu suna cewa an yi wasu annabawa akwai kaululuka da irin wannan amma dai a zahiri sai a ce ba wani manzo tsakanin annabi isa da annabi musallallahu alaihi wasallam wa muddatu zalika 600 sanati muddar wannan ko shekaru har 600 ne da mafil buhari inda yake ya zo a buhari ya zo a buhari wato mawqufi daga sayyidina salman al-farisi Allah ya kare ta a gare shi an ta kunu dan kada ku zo kuna cewa me yasa aka aiko muku wannan manzon dan ka ku je lahira Allah ya sa Allah ya tambaye ku me yasa ba ku bi shi ba a rayuwarku ta duniya ku zo kuna cewa ma ja'ana aliyar la ta kulu dan kada ku ce za uzibtu idan aka sauka muku da azaba mu'tazirina kuna masu hanzari ku ce ma ja ana min bashirin wala naziri me yasa za a yi muku azaba alhali kuwa ko dinnan mai albishir ko mai gargaɗi bai zo ba gare ku wala wannan alakana bi azabi min qabli la qalu rabbana laula arsata ilana rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nahzi kaga za ku mishiru wa nazir ko gani albishir da gani gargadin ya zo muku fala uzra lakum ba ku da wani hanzari iza in ku ce ba za ku bi shi ba bayan ko ya zo wallahi ala kulli shay'in qadir ubangiji ne iko ne bisa komai ya kadiru alal irsali tattara wa ala fatarati Allah yana da iko ya aiko manzanni a jere ba kakkautawa yana da iko kuma ya aiko manzo bayan an dade ba a samu manzon ba katara dinnan suna ne ba wai fi'ili ba da yawa yakan rikitar a ɗauka kamar fi'ili ne murari ba fi'ili ba ne suna ne wannan ta ta farko asalin ta ne watara ne asali sai aka mai da ita tattara kamar tar a tauratu da ita ba asalin ta ne ko da ya sa da tauratu tauratu tauratu karina wata sak washiyatan wuquha fil wawi kad duk wa'annan da shiyatu shiyatu shi ba asali a babun wawi ne tunda daga washiyu ne haka nan wato tauratu haka nan tattara duk a babun wawi za a duba to
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا آتيكم ما لم يؤت أحدا من العالمين واذكر له كما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ma kana gaiban fi kutubi abin da yake boyayye ne a littattafan boyewa suke ma ba sa son wani ya sani saboda abin yana yana nuna irin turikan a ce yadda suke yawa amma annabin su ya ce musu ga abin da Allah ya ce suke su ba za su iya ba sai dai shi ya je yi kaga ya nuna cewa masu taurin kai ne shi yasa suna boye wannan aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam faɗa musu da ya hake ko nubu wata ka dan tabbatar da annabta ka cewa kai dinnan annabi ne wa huwa menene shine iska da Musa da kauni yanda annabi Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam yace da mutanensa banu Isra'il ya kauni ya ku jama'a ta ya mutane na uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna irin ni'imar da Allah ya yi muku iz da alafikumu anbi'a yadda ya sanya annabawa daga cikinku wannan fi kenan mai ma'anar minci yadda mufassir ya tafi kenan ya ce ainihinku izlan ya ba'as fi ummati izlan ya ba'as fi ummatin ma ba'as fi bani isra'ila min al-anbiya dan Allah bai aiko ba a cikin wata al'umma irin abin da ya aiko a cikin banu isra'ila na daga annabawa wace alakun muluka ubangiji ya sanya ku sarakai jam'u malikin wato jam'i ne na maliku ai a hararin ya sanya ku ya'ya ko kuke tafi da lamuran kanku mutum ko da ba sarki ba ne bai hau kujerar sarauta ba amma aka ce yau lamarinsa zai iya tafi da shi ba sai ya saurari wani ba ai ya zama kamar sarki ai bauta ko rashin talauci a ce lamarin ka sai ka saurari wani sai ka saurari wani da shi ya ya wani zai ce ai lamarin nan ne abinda yake naka a waye gari ba kai kake tafiyarwa ba ta wani kake sauraro to ku Allah ya kare ku ba irin wannan ba tamlikuna an fita kun mallaki kawunan ku ba da an kuntun abida bayan da can kun zauna a misira matsayin bayi sai a yi dalkib da hannun kirdawa wani na abbas an kama daga abdullahi abbas ya ce abin da ake nufi da bulukan ashaba hadami wa'anda ake wa bauta ko ake wa yarinta kuna da yara za ka sa yaron ka yi ma kaza za ka sa yaron ka yi ma kaza to ai ka zamo kamar sarki kenan ka zamo kamar sarki kenan wa'atakum ubangiji ya ba ku malam mai wuce a hada abinda bai bayar ba ga wani minal alamina daga cikin jama'a da suke a zamanin ku a minal manni daga ba ku darba wasalwa ko soyin yan shila wa falkil bahari da yadda aka keta kogi har kuka wuce wa gairi zalika da wani wannan ya
ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ya kun annabi musa ya ce ya ku jama'ata ya ku mutane na udulul arda ku shiga kasar nan almuqaddasa ta wadda take a tsarkakewa almudahharata wadda aka tsarkake ta bil anbiya da aiko annabawa da yawa daga wajen وهي أرض المحشر إتتي قصد تكنن زاع تاشن القيامة التي كتب الله لكم wadda Ubangiji ya kaddara muku cewa ku je ku shiga, kanar alaikun duhula, Ubangiji ya umarci ku da ku je ku shiga, wasu kuna ha ku zauna. Au ka taba fil lauhi ko ko ya kaddara ya rubuta ta alawar mafus ana ta kunu lakum cewa za ta zama ta kuyin a datun, ita ce in kuka yi biyayya, wahiyar sham, ita ce kasar sham kulluhu gaba ɗaya min naharil furati daga ƙoramar furat ila wadil arish har zuwa wadil arish har zuwa wadil arish a wato wajen iyaka da misra alwadil ayman wanda wannan wajen shi ake kira waje mai albarka wakila wasu suka ce al'adar muqaddas fata iya doro ma haula ita ce doro wajen dutsen da Allah zanta da annabi Musa da abin da yake daura da wajen wakila hiya ariha wasu suka ce a ariha ake nufi wato jeriko wa filastin ko filastinu wa ba'arul ardu wa ba'arul ardu ne da sashen kasar joda wakila dimishk wasu suka ce a abin da ake nufi da aral muqaddasata binnin dimishka wala shi yasa akwai zantuka da yawa akan me ake nufi da ita amma akwai zantuttuka har guda hudu yadda ya kawo ana akwai cewa ashamu akwai cewa aduru wa ma haulu akwai cewa ariha'u wa filistinu wa barin ardun akwai kuma faɗi da cewa dimishko wala tattatu kan ku ce za ku juyo da baya da baya ala adbarikum kuna masu juyawa ila misira ku ce za ku koma misira aw bi muhalafati musa ko kada ku juya ta fuskar saba wa annabi musa fadan galibu hasirin in kuka yi haka sai ku koma masu hasara kun tabe kun yi hasarar hairar dare ne alherin duniya da lahira talo
قالوا يا موسى إنا لكن فيها حكم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا بنو إسرائيل سكتي بعد رجوع نقبائهم bayan wa'annan zababbin nasu mutum goma sha biyu sun dawo min ta jasusul a habari daga reko labarai wa ikibarihim da wannan manyan da suka ba su labari ya nama da au a jiraman azimatan cewa su sun ga jikuna masu girma sai banu isra'ila suka ce ya musa ya musa ina fiya kwamin jabarina garin nan da kake cewa mu je mu shiga akwai wasu manya manyan mutane a ciki diwala mutane masu ji da isa da iko da karfi dogwaye zaune wata mabuta karfi wai na nan na dula mu suke cewa da annabi musa hakika ya sani su dinnan ba za fa su shiga garin nan ba a ta ya harju min ha sai fa idan mutanen nan masu ji da karfin nan sun fita daga garin da gairi italin sun fita ko ba da yaki ba fa in harju min ha in har sun fita daga gare ta fa inna dahiluna to a sannan ne za su shige ta dahiluna laha za su shige ta wala da aka tana na jihar mai wasu ɗin ba za su yaƙi da wa'annan ƙarfafan mutanen ba da kuwa ƙarasa wannan gasar wato alaihim قال رجلان
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم الراجعون قال وما يشاء وكالب سنة يشاء وكالب من النقباء سنة cikin zababbun mutanen goma sha biyu min allazina yafuna dillaha daga wanda suke jin tsoron Allah an amallahu alaihi masu wayannan mutum biyu Allah ya musu nima bil hidayati da shiryar da su wal wafa'i bil ahdi da suka cika da alkawari udulu alaihim albaba suka ce da sauran banu isra'ila kar ku ji tsoro ku je mutanen masu takama da karfin alal jabbari na bisa karfafan mutanen nan ku shiga babal karete kofar garin wala ta shawo kar ku ji tsoron su fa inam alsadun bila qulubi domin su dukkuna ne ba ba zuciya ba zakata ita zuciya ta mutum ita ce take tsaye da shi ba jiki ba idan duk yadda jikin yake in ba zuciyar ai ba abin da za a yi sai a kasa wani katabus bai za da harfi mu a idan kun shiga garin fa ina kun galibu ba makawa ku dinnan za ku yi rinjaye a kansu tsana zalika yusha'u da kalabu sun faɗi wannan magana da suka faɗa ne ta yakuna bi nasrillahi dan sakankan cewa da taimakon Allah wa in jazi wa adihi da cewa ba makawa Allah zai cika alkawarin da yayi wa ala Allah فتوكلوا إن كنتم مؤمنين suka ce ku dogara ga Allah matakar in dai ku mumune ne bi wa'adi kun yi imani kun yadda da alkawarinsa wala musira gairo kun yadda cewa ba wani wanda yake tasiri in ba Allah ba falan ma qala zalika yayin da suka faɗi wannan maganar kada bani Isra'ila an yatluhuma bani Isra'ila sai suka kusan kashe su wa qalu suka ce falnaj'al li anfusina ra'isa mu kyale ta Musa mu kyale ta wa'annan mu zaɓan wa kanmu wani shugaba yan sarif bina ila misira yan ya koma da mu zuwa misira yan ya koma da mu zuwa misira su sun gwammace da ake su je su faɗa mutanen nan su koma misira alam ma hammu bi zalika yanda suka nufi da wannan ƙalo قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاتلون قالوا bani isra'ila suka ce ya musa ya musa ina lan da kulaha abada ka sani fa mu dinnan ba za mu shiga garin nan ba har abada ma da mu biya matukar akwai mutanen nan a ciki azaban ta warbu ka faƙatila ka je kai da ubangijin ka ku yaƙe su ma ku fidda su faƙatila ku yaƙe su ba wai minuka kama a anaka ala fir'auna ai ubangijin naka zai taimake ka irin yadda ya taimake ka bisa fir'auna inna hauna qa'idun sai ce su za su ci gaba da zama a wannan wajen nan ta zuru a baraka ma'ahu muna sauraron me zai afku tsakaninka da su wala ma sami a musa qaulahum ya nabi musa ya ji magana su wa isa minhum ya fadda rai daga imanin su tabarra a ilallahi min sai ya ce ba ruwansa da abin da suke ya faɗa wa Allah cewa shi ba ruwansa da abin nan da mutanensa suke wa harra sajida ya faɗi yana mai sujjada kana قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسدين
annabi musa ya ce ya ubangiji ni ba mallaki komai ba a game da taimakawa addininka bala amliku fi nasu da dinika hadan ba wanda ya yadda ya dini a maganar taimakawa addinin nan naka illa na cewa a sai ni kaina sai dan uwana haru fakurkwai na na bane kwamil fasikin ya ubangiji ina roƙonka ka shiga tsakaninmu da tsakanin mutanen nan kangararru ka shiga tsakaninmu da mutanen nan waɗanda suke kangararru wa halittina Allah ka kutar da mu min surubatihim daga zama da su au min sharrihim ko ka kutar da mu daga sharrin su qala ta'ala إنها محرمة عليهم أربعين سنة يسيحون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين to qala ta'ala lahu ubangiji tabaraka ta'ala yake da annabi Musa innaha il aral muqaddasata kasan nan wanda take a tsarkakawa muharramatun alai a haramtawa ce ga banu Isra'ila an yadhuluha ba za su shige ta ba lisanin saboda sabawa Allah da suka yi yatihuna arba'ina sanatan har shekara arba'in sai sun zauna shekara arba'in ba su iya shiga ba yatihuna suna imuwa suna batan kai ya ta hayyaruna suna ɗemuwa filari a doron ƙasa shi yasa sai su zauna waje ɗaya suna ta kewayawa inda suka fara tafiya da safar magarba da sai su sun dawo wajen salata sa kakkai bacin rai lata zan kakkai bakin ciki alal ƙaunar fasiyan musa mutanen da suke kangararru roya an ruwaito annan cewa banu isra'ila na bisu sun zauna arba'ina sanata shekara arba'in da ta tafi lafiya a gun da tafiyarsa gaba ɗaya bai haura farsa yi shida ba ya siru nan laila jajjina za su kwana suna tafiya tsawon dare suna matukar kokari sai za a tsoro amma idan gari ya waye za mu filma wuri ila zubta da ominu sai su ga sun koma inda suka fara tafiyar da magarba wai siru nan nahara kazalika da safe su ce ba za su fara tafiya su fara tafiya suna ta himma yau da sai mun ga abin da muka yau sai mun ga abin da muka amma ina magarba na yi sai suka sun bullo inda suka fara tafiyar da safe a hattan kararu sai da suka kare lamin lam ya bulugil 20 kabla zalik sai wanda bai kai shekara 20 ba kafin nan wa kanu sitta ni aki alifin mutum dubu ɗari shida ne wato wanda bai kai 20 ba shine kawai ya saura wa mata harunu summa musa ba da sanafin fitin annabi harun ya mutu bayan sa da shekara guda dan uwansa annabi musa ya mutu a wajen wannan timuwa ta banu isra'ila wa kana rahmatan lahuma mutum su anan ya zama rahama gare su azaban li'ulaika azaba da su wa'annan kangararren bayi wato shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake cewa koyaushe duk inda ka kai na kirki ka kiyaye abotar wanda yake ba na kirki ba da za ka abuci ba na kirki ba to sai ya shafa ba sai ya goga ba yace ga annabi musa abin zantarwar Allah ne ga dan uwansa annabi harun yana cikin manyan manzanni annabawa na Allah tabaraka ta'ala amma zaman su da banu isra'ila ya jawo musu yanda banu isra'ila suka imauce su ma suka fada cikin dimuwa ba su iya fidda su ba ba su iya fidda kansu ba ba su iya fidda banu isra'ila ba har suka mutu ana sai kuma in dai za ka samu ka zauna da na kirki to kai kokari duk irin lalacewa ka in ka zauna da na kirki to sai ka amfane shi sai dan ga banu isra'ila ga irin yadda suka kai a lalacewa amma saboda zaman su da annabi musa da annabi harun a tewu dinnan sai ya zamo kullum dai ana saukan musu da abinci da an kyale su ba wannan abincin do Allah duk ba yunwa ba ce ma za ta kashe su amma sai zama kullum sai an saukarwa da kowa gwargwadon abin da yake bukata na abinci me ya ja musu wannan zaman su da annabi Musa zaman su da annabi Haruna sun manubbi a yusha'u ba da arba'ina wannan aka ba annabi yusha'u annabta bayan wucewar shekarun arba'in da katilar jababirata ya ki jababirawa masu mutanen nan masu ƙarfin nan يوم الجمعة لا الجمعة بعد العصر لا العصر فهذا دخول السبت يجدوا لن كدرا أصبع السبت يشقوا بدأ الله سي النبي يوشو يروج الله ووقفت له الشمس أكداك سمس دلانا hatta faraga min da talim har sai da ya gama da yaki da su ya sa kuma sai zamo kamar ana karin magana da haka cewa wato kamar abokan mamana cewa wallahi ma a dare a alamu na'imin alama bina amkani fil qaumi yushau kuna da na ga haske ban sani ba she ana tare da masoyi na ne sai nake cewa wai bacci ne nake mafarki ne nake koko dai yushau ne ya dawo wanda ake tsayawa da rana wani kuma yake cewa nuruhum zallazi ara amma alqawmi yushau أما القوم نورهم ذا الذي أراه أما القوم يوشو to a ta faraga min kitalin sai da ya gama daga yakin su sannan ranar ta je ta fadi to yanzu ta sun ma'amar Allah na biyahu na ganin karatun tafsirin ko sai a je shi a nan gobe ko an zauna sai a yi hadisin da sauran wanda ake yi ya su bayan azumi sai a tashi nan wasu alayhim ba abu na ba abu na ya dama ko alhamdulillah